والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره قدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوة المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قدوة الأقدام فريد داري على الإدلاقي هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخ أم ربي وقائدي وفهر يوم لا جوادي بالله شبرائيل مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين واللطف والرشد والهداية والتوفيق ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق أي أزياء لأهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتأته بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه mun yi zama na ɗari da arba'in da uku wanda a ƙarshen abin da muka tsaya akan shi ne ma abadallah bi shay'in afdal min al-fiqh fi din Allah bai yi wani ɗan adam wanda ya bauta wa Allah da wani abin da yake yake da yake da fadala kamar fikihu ba wato in dai mutum zai bauta wa Allah to labudda an ya ta'allama alfiqiha ma abadallaha bi shay'in afdal min fiqi fi din ka fahimci addini to ba wani bauta da ya kai wannan shine fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhum jahilun mutanassikun kuma fitnatun fil alami na azimatu liman bihi ma fi dinihi ya tamassaku barna ne mai girma fasadun kabirun alimun mutahatakun a samu malami mai saba ka'idan Allah barna ne a cikin jama'a barna ne amma duk da haka wa akbaru min wanda ya fi shi girma jahilun mutanassikun a samu jahili mai kokarin ibada ya fi malami mai barna a cikin addini bala'i wa akbaru minu jahilun mutanassiku a samu malam jahili amma azumi kiyamun laili nafila kaza ba wanda ya kai shi lalacewa sai ya ce to huma wayannan biyu dinnan fitinatun fil alami na azimatun fitina ne cikin al'alam azima liman bihi ma fi dini ya tamassaku duk wanda yake riko in kai riko da malami da yake barna kaɓace in kai riko da jahili mai yawan ibada kaɓace wannan shi ne to kaga ashe duk bala'i azimin amma kaga ɗaya ma ya fi ɗaya wala faƙihun wahidun ji manzo Allah masanin fiƙihu guda ɗaya a shaddu ala shaitani min alfi abidin ya ci wuyan jayuwa fiye da mai jahili mai bautan Allah dubu malami ɗaya ba shaidan baya iya girgiza shi amma jahilai dubu duka ɗaya ke musu ya wuce kaga an rushe wannan duk sidikul makali abinda manzala ya faɗa naumul alimi a falar min ibadatin jahili baccin malami ya fi ibadan jahili saboda shi jahili da yawa yawancin abubuwan sai kaga ya yi nisa ya tafi kamar ya je kusa da Allah bugu ɗaya sai ya rushe saboda bayi da makama kamar shajaratun lamla لا عمل لها في حياتها إلا أن تكتشر ب تتلطف بشجرة كمان irin ciyawan nan ne wanda mai bin danga wanda in baka sa mar abu ba ba zai iya tsayawa da kanshi ba to haka haka jahili yake to wannan bala'i ne Allah ya kiyaye wasaltu an ma'ana qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi an tambaye shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ma'anan fadin manzo Allah cikin hadisi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adalan mai ma'anansa idan mutum yayi aiki kaza Allah ba zai karbi sarafan wala adalan wakila sun ce sarafan farilla wala adalan ko nafila to wannan kalma ne fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shauti ya ne amsa bi qawlihi ma'anahu ma'anan kalman la yaqbalu Allahu minhu shay'an min a'mali Allah baya karban wani aiki daga cikin aikinsa gaba daya baya karban wani aiki والعرب لاربوا كانت تستعمل هذين اللفظين سنا amfani da wa'annan lafazi guda biyu yaquluna suna cewa la aqbalu minka sarfan wala adalan bazan karbi canjin ka ba sarfin shine wala adalan yani bisarfi ba a karban aikin ka na dananir dinari ne ko dirhami wala adalu shi kuma adal hiya mawazinatun shine mizani idza aradu Allah ya qadilu min ahadin shay'an idan ana nufin ba a son a karɓo wani wajen wani yace ba zan karbi sarfan ko adalan ba abin da nake nema a wajenka kenan eh ko ka zo da abin ba zan karba ba in ta hamin imla'ihi alaina wannan shine abin da shautu ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya amfana da mu da shi ƙila imamu shazili an cewa imamu shazili radiyallahu anhu ware da fi ba'ad al-ahbari an gani a cikin shashin wani labari annahu ya ƙulu yana cewa man kharaja li an kulli shay'in man kharaja li an kulli shay'in wanda ya fitar da komi daga bari na bi jiranihi ya karkata zuwa ga Allah bi ma'ana ya yafi komi ya karkata Allah yake bi li kulli shay'in tajallaitu lahu fi kulli shay'in to ni kuma zan yi masa tajalli a kowane abu an gane magana eh tajallaitu lahu fi kulli shay'in in ya sake cewa an kuma ya kore ne ya haka ne man haraja li an kulla shay'in duk wanda ya fita dan ni ya bar kowane abu an kinan ai bi hijiranihi wajen wajen hijiransa ya kaurace ma'ana ba shi ba ƙarya ba shi ba giba ba shi ba cin amana ba shi ba riya ba shi ba hasada ba shi ba kaza ya yi wannan duk ya ƙaurace dan ni ya yi ma haka kun fahimci magana saboda a dunkule ba za ka iya gane ma'anan kalman ba amma ka ƙaurace wa duk abin da Allah baya so dan Allah shine ka ƙaurace wa duk abin da Allah baya so kuma dan shi Allah to shi kuma Allah sai yace tajallaitu lahu fi kulli shay'in ni kuma zan ma tajalli ya gani a kowane abu a kowane abu mutum zai iya gane Allah an gane hatta ya rani har zai gani ka anni kulla shay'in kamar ni ne komi an gane an gane kalmar hatta ya rani ka anni kulla shay'in zai iya ganewa ni ne komai eh ni ne komai zai gan ni ne komai zai iya ganewa zai ga tajallin Allah na daɗi da tajallin Allah na ɗaci tajallin Allah na ni'ima da tajallin Allah na azaba duk za ka gane Allah a gurin ko ina za ka gane akwai Allah ciki ala shazili lissailin an ɗariƙatul awani imam shazili ya faɗa wa wani wanda ya tambaye shi akan ɗariƙan ammawa ليست الطريقة الخواس ليست طريقة الخواس الأكابر با طريقا الخواس با الأكابر منيا وما طريق الخواس shi ɗariƙar hawas akwai na ammawa akwai na hassawa akwai na akadir ko amma ɗariƙar hawas ka annahu ya ƙulu fiha kamar yana faɗa man aqbala li an kulle shay'in bi husni ikhtiyari fi kulli shay'in ka gani wanda ya fuskance ni wanda ya fuskance ni li dan ni an kulle shay'in gabarin kowane irin abu bi husni ikhtiyari amma da neman da kyawawan zaɓi na fi kulli shi'in cikin kowane abu qada'atuhu min kulli shi'in zan yanke shi ga barin kowane abu zan mai da shi wajen Allah hatta ya rani har zai gani a qarabu ilai min kulli shi'in na fi komi kusanci da shi yaran sufanci ne in mai mai larabci ya ɗauke shi a haka da larabcinsa ba dole ba ne ya gane mai larabci ya ɗauke shi a haka ba dole ba ne ya gane magana amma idan ya fahimci abin da ake nufi da kalmar to a nan zai gane me ake nufi da kalmar fal'awalu na farko shine mashadul arifina shine mashadi na arifai wasani na biyu din kuma shine mashhadul afradi kaga ƙurbu ne ai ja'alana Allahu minhum Allah ka sanya mu daga cikin su bi mannihi wa karamihi amin intaha min imla'ihi alaina yana daga cikin abin da Shehu Tijani mana imla'in sa radiyallahu anhu su makalar radiyallahu anhu Shehu Tijani kenan sai abu ya gagari mazaje a fito a warware maka eh ya gagari mazaje sun je gurin sun shiga sumun bukumin umuyun sun makance sai fito sai a sa musu kwalli sai su gane wa taubatul khawas tuba na khawas arju'u min kulli shay'in ila Allah ka gani menene tuba kaga tuba in aka ce na khawas akwai na ammawa kenan akwai na khassawa to nan sai ya fara da na khassawan menene tuban khassawa shine arju'u min kulli shay'in ila Allah ka bar komi ka koma wajen Allah bil bara'ati ka yanke gabarin komai min jami'i gairihi duk wani abin da ba Allah ba duk wani abin da ba Allah ba ka yanke shi kaga Allahu qul wa zaral wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugu kamali wal gairu duk wani abin da ba Allah ba dunallahi in dai ba Allah ba adamun baya nan duk wani abin da ba Allah ba adamun baya nan kaga samin kenan ai kararre ne babu wani abin da bayan shekara ɗari da ka sake samun shi inda yake in dai ka bar abu shekara ɗari to ba yadda za a yi ko baya nan ko ya canza ka gan shi kamar ba shi ba Allah ne kawai kaga wanda shi ba addini ba ne kaga ni walgairu dunan lahi in haƙaƙtahu duk wani abin da ba Allah ba in ka dube shi da kyau adamun da aka ga bayana Allah tafsili wal ijmali ko a dunkule ko a yanzu wanda ya shekara 20 da rasuwa in ka zo da shi nan layin sai ya gigita shi shekara 20 kawai idan kuma aka kai shekara 30 ne to abin da aka gina a wannan layin in aka ce masa an taso da shi yanzu ya gane ya ga abin zai ga ba haka ba ne to haka kuma inda mutum ya je shekara 100 ya dawo ko a dawo da shi ko ya dawo da kansa to sai ya ga canjin abubuwa ta gayyaratul asaru ta gayyaratul asaru dalun ala hazi tauba me yake nuni akan wannan tuban alhadis bi qauli sallallahu alaihi wasallama saboda manzala ce hajiru ilallahi ku yi hijira zuwa ga Allah min duniya ku yi hijira daga duniya wa ma fiha da abin da ke cikin duniya ku je wajen wa saboda Allah shine samanne komi tsararre ne eh wannan shine yana cikin jami'ul jam'ul jawami yana cikin kuma hidayatul auliya na abu abu nu'aym al-asfahani wal aya aya allati dalat ala hadi tauba wanda take nuni akan wannan tuban qala Allah subhanahu wataala shine fadin Allah fatirru ila Allah fatirru ila Allah ku yi gaggawa ku koma wajen Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni lakum ina muku ni dinnan manzo Allah lakum gare ku nazirun mubinun ina muku gargadi ne a bayyane wala taj'alu ma Allahi ilahan akhar kada ya zama kuna kadartawa ko kuna riyawa ko kuna ganin akwai wani ubangiji ba Allah ba Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wa inda al'arifina a wajen arifai kullu ma shagala anillahi duk abin da ya shagalantar da kai gabarin Allah walau lahazatan min ad-dari ko da kaman kiftawa ne cikin zamani fa huwa lahin dunahu wannan wargi ne wasa ne ba Allah bane fama yashtagiluna anillahi garfata aini duk wannan abin da yake shagalantar da mutum gabarin Allah kaman kita ido wannan fama yashtagiluna fama ya shtagiluna anil lahi tarfata ainin babu wanda zai shagalantar da mutum ga barin Allah kaga menene ke cewa da zan ga wani abu in nasabta shi da samuwan wani abu daga wajen wani ne ba wajen Allah ba hakamtu bi riddati sanya hukunci na fita daga musulunci eh wannan shine fama yastagiluna anillahi su ba sa shagala ga barin Allah tsarfatu aini ko da kamar kiftawan ido fa hadi tawbatul arifina wannan shine tuban arifai wassalam aminciya tabbata amince tabbata ga shehu tijaniya radiyallahu anhu in ta min imlahi alaina radiyallahu anhu wa mimma amlahu alaina yana daga cikin abin da shehu tijani ya mana imla'i qala radiyallahu anhu shehu tijani yace warada bil hadisi sharif ya zo cikin hadisi madaukaki anna man qara'a suratul ikhlas wanda ya karanta qul huwallahu mi'atu alfi marratin so dubu ɗari a ta ƙahullahu minan nari Allah ya yanta shi gaba da shiga wuta eh dubu ɗari amma kowace da bismillah kuma ka yi shi tadrijiyan ka yi shi kuma kana kallon alƙibla wannan ba wanda ake yi akan hanya ba ne kawai ka yi kana zaune kana da alola kana kallon alƙibla kana tafakuri amma ka yi shi tadrijiyan in za ka iya haɗawa ka haɗa in ba za ka iya ba ka yi shi daidai to a cikin mutanen mu akwai wanda kowane ranar duniya yana yi wallahi kowane rana kamar baba Allah ji kan baban mu Abdullahi dan Geza ma baba Abdullahi dan kowane ranar duniya sai ya karanta kullu wallahu dubu dari eh kullum wallahi kuma bayan ya karanta ta yayi nafila nafilatu tasbih sau biyar sai ka rasa kuma ya fito ya hira ya fito in ya gama aurad in kaga ya fito a masallaci to ya haɗa auradinsa in ya fito to ya haɗa auradin wannan mazajenmu kenan mazajenmu kenan wa ba asa munadiyan yunadi fil qiyamati Ubangiji zai tura mai kira ya yi kira a ranar tashin kiyama man kana lahu dainun ala fulani waye yake da bashi akan wani ya zo a biya shi daga taskan Allah saboda ka san kulwar lahu idan mutum ya karanta yana cikin kanzul ummal idan mutum marar lafiya marar lafiya in ka zo ka same shi ka karanta masa kulhuwallahu kafa arba'in ay kulhuwallahu kawai ko kafa uku ko kafa bakwai ko kafa goma sha ɗaya kulhuwallahu in dai a wannan rashin lafiyan ne ya mutu wallahi Allah ba zai tambaye shi ba ya ci bulus kulhuwallahu na'am Allah ba zai tambaye shi a lahira ba ya ci bulus take ma ba za a ma tambayin kabari ba ya sha ka karanta wa mutum ulwar lawa a ciwon da zai mutu da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi kuma 41 ya shi kul wallahu ko uku ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine 41 in dai ka karanta wa mutum to insha Allah ya mutu a wannan rashin lafiya to Allah ba zai tambaye shi ba kaga in ka duba kaga ayar rahama ce ta ubangiji kawai ta ummul domin wani abe san an yi marbuma za a karanta kawai sai dai ya tafi kawai sai ya kacabur sai dai ya gamu da tarin an yi dan shi balle mutum ya dinga karantawa ka san idan kana so in ka shiga gida ka ce assalamu alaikum a gidanka ka dinga karanta kulhuwallahu yana koran talauci kulhuwallahu na fitar da talauci a gida kamar yaƙi ka san mugun tsoho ne ko ba shi da daɗin lamari yawan kulhuwallahu yana yana ka san duk ƙur'ani suna ɗaya ne wanda yake da shi suna ɗaya ne wanda yake cikin kul wallahu wanda duk qur'ani babu shine Allahu samad eh Allahu samad as-samad shi kadai ne Allah zai ce duk wanda yake da bashi akan wani to ya zo za mu biya masa faliyati wa dihi anhu zan biya masa waliyaf'al ma ya ƙadiru alaihi fi kulli yawmin zai aikata ya karanta qul huwallahu yanda zai iya hatta ya kamula har ya cika wa tilawatuha karanta ta a wannan ma albasmalati da bismillah fi kulli marrati bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu allahu samad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu allahu samad bismillahir rahmanir rahim wastiqbalul qiblati kuma ya kalli al-qibla wa adam da kalan shi wakatin zikiri lokacin da zai kare ba hira saboda wannan aka yi ka yi ka ba wani ka yi ka kyauta da shi ka yi ka ba wa iyayenka ka yi ka ba wa kakanninka ka yi ka ba wa malamanka ka yi ka ba wa shehananka ka yi duk abin da ka yi ka yi in ka yi aka cire adadin kawai an ba wa ne shi kenan allah ya masa wannan tijaratan lan tabura ne kasuwancin da ba faduwa ne kuma in aka yin sai Allah ya yi na Allah ka taimake mu wa biya adadu salasatan wa salasuna alf salakatan yana da mashiga dubu talatin da uku dubu talatin da uku wa salasa ne salakatan da dubu uku wasalasa wasalasu na salakatan da ko da talatin da uku wasulusu salakatin da kuma salka cikin mashigarsa sulusi ɗaya daga cikin kashe uku wafiha a nan za ka samu asharatu alafi ƙasarun idan ka yi karanta ulwallahun za ka samu gida dubu goma fil jannati a gidan aljanna wannan karantawa gidaje daban kasaru kasaru kasaru dubu goma Allah zai ba mutum in ta min imlahi alaina wannan abin da ya sa ake kwaɗayantar da mutane yana daga cikin babul fadali ne idan ka in kayi shi Allah yana da komai ba abin da yake bukata a wajen kowa mu kuma bayi ba mu da komai mu ke da bukata a wajen mai shi saboda haka mai shi din nan kuma shine rabbul izzati to idan Allah ya ebo ayin aka ce maka da ka aljanna in aka shiga maka magana akan aljanna ai hankali baya kamawa hankali baya kamawa saboda guri ne wanda ya tsallake hankali wara al'akali ne yana bayan hankali ne domin kaga gurasa ka bayar da shi sadaka saboda annabi misali kyautan mata ne nafila kowace sallanka na farilla kowane sallanka raka daya sadakin hurul ini ne nafilanka in da ka yi dubu a kowane rana to ka auri matan hurul ini guda dubu wai kullum kullum ai kai ne za ka yawaita ko ka karanta shi shiga kasuwanci irin na Allah ba irin shiga kasuwanci namu ba ne wanda ko ka faɗi ko ka ci riba shi na Allah in dai ka shiga ka ci riba ka gama amma abin da ake nema ka tafi da kayan aikinka daidai ka tafi da kayan aikinka daidai shine niyya shuruɗu ka yi abinka sai ka bar mutane da magana ai kaga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi kowa talauci a gidan aljanna kaga mutane biyu ne akwai na hannadu ai akwai wanda kuma ya fi kowa talauci shi bai taɓa yin aikin alhairi ba ma wanda ya fi kowa talauci irin wanda suke da zubin ya zo kawai lokaci ɗaya Allah ya ba shiga aljanna bai yi sallah ba bai yi salati ba bai yi wani abu ba abin da ya yi yana da mata dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu bai komai ba yana da zaurawa dubu tamanin is it haka ne yau dubu takwas i'm sorry yana da 'yan mata dubu ashirin kaga dubu goma kenan ko dubu goma sha ɗaya ne e hurul ini kuma yana da guda ɗari su hurul ini su halittarsu daban ne amma duk kowa an yi creating ɗinta irin amma kowace da irinta kaga zaurawa dubu takwas ‘yan mata dubu biyu hurul ini guda ɗari kowanne kuma an maka zubin daban-daban ne to su kuma wayannan kowace tana zuwa da wildanun muhalladuna gilman tana da hadimai nata kamar sarki da yarsa in aka yi aure ana haɗa ta da ma'aikatanta ne to wannan aljanna ma haka ne ko in ne ɗin kuma kowace mata tana da wannan to kuma wani abin mamaki shi yadda lamarin aljanna take wato yana gigita hankali sai dai imani idan ka zo ka kwanta da mata ɗaya daga gidan aljanna kowace ka kwanta da ita kowace ni'imar da take tare da shi ya sha kuma kowane yana jin ni'imar a jikin kowace kuma kowace tana gamsuwa da shi kaga ta ina hankali zai kama in dai ba imani ba to to irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa in ka shiga cikin irin haka sai ga to to aljanna ka karanta wannan an baka gida dubu goma gida dubu goma fa gida ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikinta gida ɗaya to ta ina wani irin fassara za ka yi wannan gida ne kuma ba haka kawai ba an aje maka mata dubu goma kai kadai wannan kuma in kai ka sake yi ka sake yi ka sake yi duk kana da wayannan kyauta kuma watakila ka ebo aljannan ta wani bangaren kuma eh haka ne haka abubuwan suke saboda haka Allah ya ba mu dacewa kawai Allah ya ba mu nasara in ta ne imlahi alaina radiyallahu anhu wasu ila radiyallahu anhu an ma'ana qawlu an ma'ana qawli subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam fil hadisi fadin manzon Allah cikin hadisi ala ku sani wa inna zamana zamani qad istadara ta juya ka hayatihi kamar yadda yake kamannin su yau mahalat Allah samawati wal ardi lokacin da Allah ya halicci samai da kasai wannan akan ilimin tauhidi ne fajaba sai shau tijani amsa bima nassahu ga nassin ilam ka sani annal bisad allazi ashara hadha al hadith minhu wato shimfidan da ya ishara ga wannan hadisin annal araba su larabawa kanat adatuwa al'adar larabawa ittiba'ar ru'asa suna bin shugabanni ne shi yasa ila ilaha illallahu ya zama musu tashin hankali ga manya saboda duk wanda ya zama babba ana bin sa ne to in aka ce la ilaha illallah za a daina bin sa kenan abu wasu haka suka fahimta wannan shi yasa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan laraba suka fi tsanani akan kafirci da munafunci saboda ai suna ganin an janye musu mutane ne a bayansu a shaɗu Allah ilaha illallahu sun fahimci la ilaha illallahu sun san kalma za a kauce kenan wato la ilaha illallahu duk irin abin da sai kana kwanci sai ya ɗaga ka a ɗauke ka a dinga yawo da kai yadda kake so ko me za ka yi sai dai ƙatti su yi maka misali kuma dan takama da isuwa to irin wannan to kaga fi fil hajji cikin hajji fi kulli ma ya amuru na bihi duk abin da suka ce a yi shi za a yi wayan hauna anu duk abin da kuma suka ce kar a yi ba za a yi ba wa kanat haji adatul arab wannan shine al'adar larabawa wannan shine al'adar larabawa wa sababa zalika dalili akan haka anna ba'aba abna'il arab wasu daga cikin yankin larabawa kanat ummuhu mahaifiyarsa wahabatu tiflan lil ka'aba sai ta ba da ta ba wa ɗakin Allah ɗan ya yi bauta kamar yadda baitul muqaddasi na mahaifiyar hannatu ko yawa kanat ummuhu wahabatu tiflan lil ka'bati ya khadimu halillahi wato ya dinga bautawa ya dinga share masallacin ɗakin kaba amma ta yi kyautawa Allah ne mamlukan ya zamo kawai abdul ka'aba misali fakana la ya kharuji min al-ka'bati lil khidmati sai kasance baya fita daga ɗakin Ka'aba saboda hidima wali ibadatin Allah ta'ala saboda ibadan Allah ba inda yake zuwa ya zamo bawan ɗakin kawai wala tafsir li shay'in min umuri dunya ba ruwan shi da neman jin daɗin duniya gaba ɗaya wala tawajjaha li qalilin wala kasirin mimman nasu mukibbuna alaihi baya waiwayen duniya ƙaramin abin nema ko mai yawa abin da mutane suke fadawa kansa suke nema shi baya yin haka ma'ana baya kasuwanci baya wani abu saye da sayarwa ko menene ma babu shi walan sani matu ila khidmatul ka'aba ba shi da wani himma sai lura da ɗakin ƙaba wata azimi ha da girmama ɗakin ƙaban fa nasha'a kazalika ila an kabira haka ya rayu har ya yi girma fa'azamatul arabu sha'anahu sai larabawa su kuma suka dinga girmama sha'aninsa ma'ana ya zama wani Allah tun da ya yi ta'alluki da Allah ko? eh limar au kazalika wa taqadu sai suka yi itikadi annahu min akbaril muqarrabin ila Allah wannan ai duk wanda yake neman saduwa da Allah to ya biyo ta hannunsa kamar haka azamul muqarrabin ila Allah kenan ko fakanu ya kharajuna bihi ana fita da shi fil hajji zuwa ga aikin hajji fi kulli amin a kowane shekara in aka ce kaga nan ya kharujuna bihi fil hajji ba zuwa ɗakin ƙaba ne hajji ba a aikin hajji a wajen ɗakin ƙaba ne amma sun joni ne shine yomu tarwiyati shine za a fita zuwa mina in an fita zuwa ga mina washe gari ranar takwas kenan ga wata shine yau tarwiya in aka fita zuwa ga mina ranar takwas ga wata to washe gari za a tafi arfa in an tafi arfa to a ranar da aka tafi arfa za a bar arfa a dawo muzdalifa in aka zo muzdalifa za a yi kwanan muzdalifa saboda a nan ne annabi adamu ya fara kwanciya da sayyidina hawwa'u daga nan sai a gari yana wayewa wannan kwanan to za a sai a koma minan ana zuwa minan sai a yi jifa wanda yake da stamina yana da ƙarfi yana da lafiya sai ya wuce sai ya tafi ɗawafin ifada to shi ake nufi kana zuwa kana ɗawafi kai sa'ayi to ka zamo hallali saboda haka kaga shine Allah yake cewa waɗansu suna iya yi a kwana biyu wasu kuma su yi kwana uku wa man ta'akhara la haraja wanda ya yi jinkiri babu laifi za ka iya zuwa ka huta sai ka je to kana zuwa kana yin dawafi kana sa'ayi sai ka yi saisaye ko ka aske kanka shiken za ka iya sa kayanka na gida a wannan lokacin to zai dawo maka saura jifa ne za ka samu jamratul ula jamratul wusa jamratul akhira a ƙaba to kana yin wannan ka gama aikin hajjinka kaga an fito da shi daga ɗakin ƙaba ya fito waje wajen aikin kenan domin aikin a nan ne yake jonuwa duk aikin a waje ne ba cikin maka ba ne a wajen maka ne na'am fama zalika zalika ila an mata ko haka ne yattaduna bihi wa yattabi'unahu suna koyi da shi suna bin sa lita azimi saboda girmama shi fi qulubihim a cikin zuciyar suna ganin wannan ba karamin mai girma bane a wajen Allah fama zalika zalika bai gushe ba ila an mata har ya koma ga Allah wa kanatil arabu fi dalika alwaqti larabawa sun kasance a wannan lokacin sha'anu hatta tadayir wa tafa'ulu bil umuri shine a tadayiri kaman a ce in ka fita za ka yi tafiya kana ganin gajeri to bukatar ka ba ta biya ba ko in ka fita za ka yi tafiya kana ganin dogo to bukatar ka ta biya ko kuma canfi shi ne ta ɗayir wata fa'ul bil umuri ko kuma kana fita za ka yi tafiya sai kare sai kuwa game da kare to ya ce ba sa a cikin tafiyar kawai ka dawo to wannan lokacin aikin su kenan farawa fi anfusihim annahum asabu khairatin kasiratin fid dunyahum sai suka duba a cikin duniyar su sun samu alhairai mai yawa bi sababi mutaja'atuhum lahu fil hajji saboda sun bi wannan bawan zuwa ga aikin haji wa rubama tawajjaha ba'dhum ilayhi wasu ma sun fuskanta zuwa gare shi fi umurin yas'aluha lahu min Allah za su ce ya roƙa musu Allah inda alka'aba ce a wajen aikin ka'aba fatu qudha bihi hawaijuhum in ya roƙi Allah kuwa sai Allah ya yi abin fazar ta'azimahu fi qulubihim sai suka ƙara ganin girman shi fakanu kadhalika yattabi'unahu sai suka zamo suna bin sa fi kulli ma fa'ala cikin da abin da ya fil hajji cikin aikin hajji yaktaluna bihi suna koyi da shi wa yamtashiluna amrahu kuma suna bin umarnin da ya umarce su fama zalika zalika bai gushe ba dai akan haka hatta tuciya har ya rasu faitamatul arabu sai larabawan sai suka haɗu ala ƙabilatihi suka koma kan ƙabilansu ƙabilan shi wannan abdulka'aba ɗin wahum yuqalu lahum ana ce musu nasat fil arab eh sunan su kenan ƙabilan larabawa ne nasat faqalatul arabu li qabilatihi sai larabawa suka cewa ƙabilarsa qaddimu lana minkum wahidan yaktaduna bihi fi hajjina ku turo mana wani mutum a cikin kabilan ku tunda ma'ana su suka fara to kaga wirasa kenan ko an ci gado kenan a manufa fa qaddimu wahidan minhum sai suka turo wani daya fa ma zalu ba su gushe ba kullum man tufiya wahidun qaddamu makanahu akara fi tilkal qabilati sai zamo nasat wato duk wanda ya mutu in aka turo ya ce to a sake turo musu wani hilfan ya kunu halifatan haka suka yi ta yi fama zalu kullu ma tuce wahidan qaddimu makana wa akra min tilka al-qabila fama zalu wahidan ba da wahidin ila an qama alaihi al-islam har sai da musulunci ya zo eh da ma haka sun zuwa manzala eh hajjin musulunci ai kaga shi hajji ai so ɗaya manzo Allah yi kaji amma ana kiran sa ai hajjatul wada'i hajjin ban kwana to kaga in mutum yayi tunani sai ya tsammanin cewa ya je haji ya je haji ya je haji ne sai ya na ban kwana hajjatul wada'i shine farkon hajjin sa a musulunci kuma shine karshen hajjin sa a musulunci yawa na'am fakan ru'asa'uhum ba da zalika a cikin shugabanninsu bayan wannan lokacin a shasul awwali mutum na farko rubama ba ƙalil halu wataƙila hali ya masa rintsi min ashurul hurum daga watan alharam likaunihim la ya tattaluna fiha domin watan akwai wata guda nawa wata hudu salasatun sarda wa wahidatun farda rajab tana ciki ko almuharram safar rabi awal ko to sai rajab watan alhaj ne zulqada zulhajji almuharram wannan ajere suke ba a yaƙi a cikin watan sai rajab shi kuma shine salasatun sarda wa wahidatun farda uku suna haɗe waje ɗaya ɗayan kuma a buɗe ko lokacin yaƙi ne ana yaƙi a zamanin jahiliya ba sa yaƙi a wannan watannin za a ɗaga tuta eh wannan watan tun zamanin jahiliya haka suke eh saboda su mayaƙa ne ai daga zamanin ya zo zulqada zulhajji al-muharram to ba za a yaƙi ba sai kuma a ci gaba safar rabi awar rabi sani jimada awar jimada sani rajab shi ma ba a yaƙi a cikinsa shi ma da daga tuta sai an gama watan tukunu sai a fada a ci gaba da yaƙi to watakila daƙa alaihim hal min ashurul hurum li qawlin la yastatluna fiha ba sa faɗa ciki wala ya tattalo na fiya adan asalan ba a yakan wani faruba ma ba ka halin min tarki mil umuru fil ashurul hurum wataƙila ai hali ya same su sai suka bar wannan faɗalabu min ra'isul hajji sai su suka zo suka nema daga wajen shugaban hajji an ya hillu lahum sharal haram ya halatta musu su yaƙi a watan haram wa huwa al-muhrim wai jalahum lahum halalan ya mai da shi ya zama halal kaga tsirin jahilci go ya mai da shi ya zama halal a gare su su mai jalahum makanahu safar sai ya mai da safar ya zamo an haramta shi a wannan lokacin huwa muharram sai ya zamo shine haramun wai harimuhu lahum ya haramta musu ثم تنتقل الشهور على هذا المهيئ sai aka tafi haka watan da yake tafiya ala hadha al wannan shine matafiyar fakanat sana indahum shekara sai zama a wajen su salatu ashara sharan wata goma sha sha uku ne eh sai suka tura shi gaba ko shi kullu sanatin a kowace shekara fa idza faragu min alhaji idan sun gama aikin haji tamau alaihi sai su hadu fa halalahum almuharram sai a halarta musu watan muharram wa ja'aluhu fi makanin safar sai a mai da shi makanin safar min anis sabiqi a shekara ta gaba wato ya zamo an shiga wannan a safar sai ya zamo shine watan farko kaga almuharram to an mai da shi ya zamo na yaƙi sai ya koma can ma'ana sai ya zamo sun mai da shi zalƙada zilhajji ko zalƙada zilhajji haka ne almuharram wata dai ya zama dai wata hudu kawai a yi yakin kawai wai kar a shiga tsakani sai aka mai da wannan ya koma baya fala ya zalo haka da ba gushe ba ana tafiya yin taƙallul muharram fi shuhuri ana ciruwa zuwa ga muharram min shuhurin daga cikin watanni wa shuhur tun taqilbin tiqali su kuma watannin suna ciruwa da ciruwansa fa yashiru sharal halali haraman sai suka mai da sharar da yake na halali ne ya zama haram wa sharul harami halalan watan kuma haramci kuma ya zama halal fala ya zalu kadhalika bai gushe ba ila an yarja al muharram ila mahallihi sai da aka dawo da al muharram muhallin sa fi dawratul ula a cikin zunun farko summa yuhaddis lahu dawratus sani was salis sannan sai suka yi magana akan juyin farko da na biyu da na uku wa haka za fa ma zalat aritu ru'asa shugabannin ba su gushe ba wal arabu da larabawa ala hadal mahayyi akan wannan matafiyan wa shuhur watanni kullu ha tahsu bi zalika hisab ana musu lissafi da wannan lissafi ne la ta hada ahadun babu wanda yake tsallaka ila an kanatul hajjatu sai da aikin hajji yazo allati qabla hajjatul wada'i wanda kafin hajjatul wada'i hajja ababakarin sai sai na babakar siddiq ya tafi aikin hajji radiyallahu anhu bin nasi tare da mutane ba sa sallallahu alaihi wasallam ne hajji bin nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya umurci sayyidina ababakar ya fara zuwa aikin hajji da mutane wa qad hajjal muslimuna wal mushrikuna a wannan shekaran da musulmai da mushrikai sun haɗu wajen aikin hajji wa qad hajja bin nasi sai ya zamo wannan ra'isin nasat shi shugaban nan na nasat kana yarkabu alal himarati yana hawa kan jaki wa yajizun nasu fil hajji yana zagaye mutane cikin aikin hajji yaftaruna bihi suna koyi da shi fi kulli ma fa'ala cikin duk abin da ya aikata wa qad hajja ala himaratihi tilka yayi hajji akan jakarsa arba'ina sanatan shekara arba'in yana aikin hajji wa kana tilka hajjati wannan hajjin fi zalqada a zalqada yi wayyal musammatu bidal hajjati shine ake ambatan da zulhujja indahum a wajen su wa halalahum shahru ya halatta musu wata alladhi yaliha wanda yake bin sa wa al muharram watan al muharram fi adati ma al adan su wa shahru alladhi ahallahu watan da aka halatta masa fi adatin al'adarsu huwa shahar zalhajjati shine watan zalhajji al-muqarrar inda Allah ta'ala fil gaibi wanda shine yake tabbaci a wajen Allah a gaiba wanda suka fito fili suka canza wa inda hum al-muharram kuma ya zama shine al-muharram adatan al'ada fa halahu lahum sai Allah ya halatta musu ai sai ya halatta musu wa naqalahu ila shahr safar yace a mai da shi zuwa watan safar waja'alahu ya sanya shi huwa al-muharramu indahum shine watan al-muharram a wajen su wadhalika al-muharramu wannan watan na muharram fi tilka sa'ati a wannan lokaci huwa shahrul muharram shine kuma watan al-muharram inda Allah ta'ala fil ghaibi a wajen Allah wa tabatum shuhur da abubuwan da watanni suke biyowa fi zalika al-ami a wannan shekaran ala sunatiha akan sunanta likulli shaharin fi mahallihi kowane wata akwai abin da ake ambata al musamma bi fil gaibi a gaiba abin da ake ambatan shi inda Allah ta'ala fa hajjan nabi sai manzo Allah ya yi hajji fi amin ladhi ba da abubakar shine hajjin da aka yi bayan sayyidina abubakar wa garkana shahrun zal hajji wannan kuma watan nuzul hajja ne fi zalika al'am a wannan shekaran ja fi muhallihi al-muqarrar ya zo a muhallin sa al-muqarrar inda Allah ta'ala a wajen Allah fil gaibi a gaibi haisu kanat shuhur kullaha fi mahalliha hajjin duk gaba daya suna gurin da suke ne wa garkana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance fi sanatin lati hajja fiha abubakar bin nasi shekarar da sai na abubakar yayi hajji da mutane hajjan nasu muhtali'ina mutane sun yi aikin haji da musulmai da muminai da kafirai wa ba'da ayyamin min safar al-hajjaj bayan kwanaki matafiya sun koma min indi sallallahu alaihi wasallama daga wajen manzala ba sa ali bin abi talib sai manzala ya turo sai na ali bin abi talib min suratu bara'at da surar tauba liya qara'a ala an-nas fil mawqifi ya karanta wannan suran wa sayyidina ababakar fil mawqifi a wajen aikin haji wa Allah ya hujja ba da hada al'ami mushrikun daga wannan shekaran kar wani kafiri ya sake zuwa aikin haji wa anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu domin Allah ya kubuta daga barin musulmai kuma manzon sa ma ya kubuta daga barin su ila akhir ma zakarahu Allah ta'ala zuwa ƙarshen abin da ubangiji ya ambata min al-ahkam al-muqarrarati daga cikin hukunci tabbatattu fitirkar surati a wannan sura wa qara ali al-nasi sai na ali ya karanta wa mutane bil mawqifi a taro wa qa'an nida sai kuma aka ji kira ba da ha bayan ta fil mawqifi a matsayi Allah ya hajju ba da ha ba Allah ya hujja ba da hadha ba da hadha ba da hadha al'am mushriku kar wani mushriki ya zo ban aikin haji wa ahbarahum fiha ya ba da labari annan nisaa shi wannan nisa wannan shi ne ake cewa ziyaratul kufuri wannan aikin da suka yi nan nisa'in nan nisatu to nisa ziyaratun ƙari ne cikin kafirci min tabdilin shuhuri domin ya canza wata wata sayyar shahar harami halalan ya mai da watan haram haramu ya zama halali wal halalu haraman ya mai da watan halal haramu wasanatu salasa ashara shaharan sai shekaran ta zamo wata goma sha uku ne fi kulli sanatin haka wata su yake tafiya fa anzalallahu ta'ala fi hadha al-amr sai Allah ya saukar a wannan lamari fi suratul bara'a a cikin suratul bara'a inna iddatu shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillahi wannan istamarratul aya aya ta ci gaba ila an zakar Allah subhanahu wa ta'ala har ubangiji ya ce ma asasuhu fi dinihim Allah bai yi wannan babu wannan tsarin a cikin addininsa innaman nasi'u shi nasi'u ziyaratun fil kufri tsari ne a cikin kafirci za mu tsaya na akwai sauran karatu wanda za mu dai tsaya na don nisa ɗin ne shine zuwan manzala ya tafi da mutane dubu ɗaya da ɗari hudu ne dubu ɗaya da ɗari hudu manzala ya tafi hajjatul wada'i Allah ka amfana da mu kuma a lokaci ɗaya ne aka yi tamattu'i aka yi kira ne aka yi ifraji zuwa tafiya ɗaya ne ba annabi ya yi wannan daban wannan daban wannan daban ba ne a cikin sahabban ne sai da suna fatimatu zahara ta matu ya kasa ta sai sai na aliyu irani ya yi ifradi gashi nan dai a cikin wannan lokacin wanda ya zo yana da hadaya to yanka hadayansa wanda ba yi da hadaya ya zamo ta matu sai da suna fatimatu ta matu ita yi akwai abubuwa da yawa na? eh shi kuma ifradi ne Allah ka yi mu dan annabi Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك ولا خاتم لما سبق أنها سر الحق بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما شئت لك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة يا رب